نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasinmu na 61 a littafin al'adabul mufrad na al'imam bukhari kuma za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 313 zuwa hadisi na 321 insha Allah wannan darasi yana hana musulmi ya kasance mai fuskoki guda biyu kuma wannan darasi yana hana musulmi ya kasance mai tsinuwa babu kyau musulmi ya kasance mai fuskoki guda biyu kuma babu kyau musulmi ya kasance mai yawaita tsinuwa حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عبيد الله بن سلمان يا كربو حديث نندق مهي فنسا سننش أبو عبد الله سلمان الأقر عن أبي هريرة مهي في الناس يا كربو حديث نندق أبو هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يا كربو حديث أنه دقاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون عمينا baya kamata ga mai fuskoki biyu ya kasance amini bai kamata ga wanda ke da fuskoki guda biyu ya kasance mai riƙon amana ba bai kamata a riƙe shi a matsayin amini ba wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 3,197 lallai hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam waye mai fuskoki biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai kamata wanda ke da fuskoki guda biyu ya kasance amini ba waye wanda ke da fuskoki biyu wannan fassaran kalmar wato ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi wanda abu huraira ya rawaito har yanzu allah ya kara masa yarda annahu sami'a rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna asharran nasi dhul wajhaini lalle mafi sharrin mutane shine mai fuskoki biyu mafi sharri daga cikin mutane shine mai fuskoki guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara abin da yake nufi da cewa allazi ya'ti haula'i bi wajhin wa haula'i bi wajhin wa yake da fuskoki biyu shine wanda ke zuwa ga waɗancan mutane da fuska ɗaya kuma ya tafi ga wasu wasu mutanen da wata fuska wanda hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babu ma qila fi zil wajhaini hadisi na 5711 ya zo farkon kitabul manaqib sahihul bukhari ya zo da lafuzza da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani lafazin yana cewa tajiduna sharran nas za ku taras da cewa mafi sharri daga cikin mutane shine wanda ke da fuskoki guda biyu hadisin yana sahihu muslim kitabul birri wa sulati babu zammi zil wajhaini wa tahrimi fi'lihi hadisi na 2536 wato an aibanta mutumin da ke da fuskoki guda biyu kuma an haramta aikinsa a sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam lafazinsa shine inna min sharrin nasi zal wajhayn lalle yana daga cikin mafi sharrin mutane mutumin da yake da fuskoki biyu waye wanda ke da fuskoki biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace allazi ya'ti haula bi wajhin shine wanda ke zuwa ga waɗancan mutane da wata fuska wa haula bi wajhin yaje ga waɗancan mutanen kuma da wata fuska wanda ba abu huraira ne kaɗai ya rawaito hadisin nan ba akwai anas bin malik wanda hadisinsa ibnu abdulbarri ya yi magana a kan shi a littafin muwatta sharhin muwatta sannan akwai ammar bin yasir shi ma ya rawaito hadisi wanda yana sunan abi dawud da kuma sahihu ibn hibban kaga an samu sahabbai kamar guda uku waɗanda sun ruwaito hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam lalle mafi sharrin mutane a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin mafi sharrin mutane a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku taras da mafi sharrin mutane wato shine mutumin da yake da fuskoki biyu waɗannan riwayoyi sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam الإمام النووي ينا شرح صحيح مسلم حديث أبو هريرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشر إن من شر الناس ذل وجهين رواية الإمام مسلم الإمام النووي أشرح وأن حديث شرح النووي على صحيح مسلم جزء نتقص شافنا 423 yace wal muradu man ya'ti kulla ta'ifa wato mutane biyu ne ya zama suna adawa da juna ana samun mutane biyu waɗanda ba sa ƙaunar juna waɗanda suke da ƙiyayya ma juna to shi wannan sai ya tafi ga waɗancan ya ci kulla ta'ifa abin da yasa aka ce yana da fuskoki guda biyu zai je ga wancan mutumin da wata fuska fuskar masoyinsa sannan makiyin wancan abokin gaban nashi wa yuzhiru annahu minhum wa mukhalifun lil akharin mubghid al-imam an-nawawi yace zai tafi ga wancan mutumin ya nuna masa shi masoyinsa ne kuma makiyin wancan abokin gaban nashi ne sannan ya tafi ga wancan abokin gaban wannan mutumin ya nuna masa shi masoyinsa ne kuma makiyin wancan abokin gaban nasa ne kaga kenan yana da fuskoki guda biyu ya taho ga wannan da fuska na masoyi ya tafi ga wancan da fuska na masoyi amma a bayan kowanne yana aibanta shi wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da suna mai fuskoki guda biyu kaga an samu sharhin al-imam an-nawawi to sannan ibnu hajar shi ma a sharhin sahihul bukhari wato a cikin fathul bari a mujallar na goma shafin 472 ya ce waɗannan lafuzza da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su wato hazihil alfaz kulluha mutaqariba lafuzan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anarsu kusan iri ɗaya ne tajiduna sharran nasi za ku tarar da mafi sharrin mutane a wani lafazi fa inna a sharran nasi lalle mafi sharrin mutane a wani lafazi fa inna min sharrin nasi yana daga cikin mafi sharrin mutane wato dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da cewa mutumin da yake da fuskoki biyu lallai yana daga cikin mafi sharri wato daga cikin halitta na dan adam ibn hajar ya ce abinda waɗannan lafuza suke mana ishara da shi kenan wa wasfuhu bi kauni bi kaunihi sharran nasi aw min sharrin nasi mubalaga fi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mafi sharrin mutane shine mai fuskoki biyu wato manzon Allah yana nuna tsananin munin halinsa domin idan aka ce daga cikin mutane wanda ke da wannan siffa shi da ya fi sharri kaga ya nuna cewa halinsa yana da munin gaske to zai tafi ga waɗannan mutane ya nuna musu shi masoyinsu ne ya je ga waɗancan mutane ya nuna cewa shi masoyinsu ne kuma waɗannan mutanen suna adawa da juna fa inna kulla ta'ifatin minhuma mujanibatun lil ukhra zahiran an samu adawa ne tsakanin jama'a kashi biyu ko mutane biyu musamman kamar yadda ke aukuwa a yanzu a zamani na siyasa za ka tarar da cewa waɗannan jama'a suna adawa da waɗancan ko wannan mutumin baya ƙaunar wancan ya fi aukuwa a yanzu fiye ma da zamanin da saboda tsari na siyasa kamar tsari ne da aka gina shi akan adawa akan ƙiyayya da ɗan uwa to don haka mai fuska biyu ya fi tasiri a zamanin yau fiye ma wato da zamanin da saboda a yanzu ne adawarsa wato wato halinsa zai samar masa riba kasancewar zai tafi ga wancan ya nuna mar shi masoyinsa ne ya koma ga wancan abokin gaban wannan ya nuna masa shi masoyinsa ne to amma a hakan yana gano sirrinsu saboda idan ya taho ga wannan ya nuna mar shi masoyinsa ne zai ta fallasan halayen wancan ya ta tona asirinsa da haka nan yake gano sirrin waɗannan mutane kashi biyu din al-imam an-nawawi yace innahu nifaqun mahbun wannan munafinci ne tsantsa kai ma da kaji an ce mafi sharrin mutane ka tabbata siffar munafikai ce dan munafiki shine wanda yafi sharri cikin mutane don haka yasa azabarsa ta fita kowa muni Allah ka tsare mu don haka malamai suka ce munafinci ne tsantsa wa kazbun wa khida'un ga ƙarya da kuma yaudara saboda zai zo ga wannan ya nuna mar shi masoyinsa ne ya ɓaci wancan kaga yaudararsa yake wa takhayyulun ala tila'ihi ala asrari qa'ifatayn da wannan yake samun dabara na gano sirrin jama'a kashi biyu din nan wa huwa allazi ya'ti kullu qa'ifa bima yurbiha saboda haka zai zo ga wannan ya gaya mar abin da zai faranta masa rai wa yuzhiru laha annahu minha fi khairin aw sharrin ya nuna maka cewa shi masoyinka ne yana tare da kai zama na alkhairi da sharri da daɗi da ɗaci kuma ƙarya ce yace hiya mudahana muharraba to amma akwai fuska akwai fuskoki biyu da ke zama wato yana da alkhairi babu sharri wannan ne fuskoki biyu din wanda ke zama alkhairi ga musulmi shine idan mutum ya yi hakan da nufin ya gyara tsakaninsu babu batanci a tsakaninsu bal imamu nawawi ya ce fa amma man yaqsidu bi dhalika al islah bayna ta'ifatayn idan ka zama kana kokari ka shirya tsakanin wasu mutane biyu don haka zaka je ga waɗancan mutane ka nuna musu kai masoyinsu ne amma ba za ka ɓaci waɗancan ba sai ma ka yi ƙoƙarin gyara su a gaban waɗannan sannan ka je ga waɗancan ka nuna musu kai masoyinsu ne ba za ka ɓaci waɗancan ba sai ma ka yi ƙoƙarin gyara tsakaninsu to abin nan da kake yi yana da lada a sunnar manzon Allah saboda kana ƙoƙarin shirya tsakani ke kuma ko da ƙarya ce za ka yi a wannan lokaci ana rubuta maka lada saboda ƙaryar da mutum ya yi don ya shirya tsakanin mutane ya samu halacci a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu laifi idan mutum ya yi ƙoƙarin ya shirya tsakanin mutane biyu ta wannan hanya ba laifi ba ne amma sharadinsa shine kada ya ɓaci wani idan ya tafi ga wani lokacin da ka je ga wancan sashi kar ka ɓata wannan sashi sai dai ma ka yi ƙarya saboda ka gyara wancan sashi ka taho gare shi ya ce ina labarin wani ai wani masoyinka ne ai ni ban ma taba sani ba sai jiya ka ji irin abin da yayi game da kai kai ta kokarin gyara tsakanin su ƙaryar da za ka yi a wannan lokaci lada kake samu inda yake da muni shine ka ɓaci wani a bayan wani wannan shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aibanta wanda ke da wannan siffa innal mazmuma ma yuzayyinu li kulli ta'ifatin amalaha wa yuqabbihuhu inda al-ukhra wa yazummu kulli ta'ifatin inda al-ukhra abinda ba a so shine ka je ga wancan gefe ka ɓaci wannan ka yi ƙarya ko ka nuna kai masoyansu ne maƙiyan waɗancan wannan shi ke da aibu wal mahmudu an ya atiya li kulli ta'ifatin bi kalamin fihi salahul ukhra ka tafi ga wannan gefe ka faɗi magana da za ta gyara tsakaninsu da wancan gefen idan ka yi haka to babu laifi kana ƙoƙarin sulhun ta tsakani ne domin ba yadda za a yi a yi sulhu sai an shiga tsakanin jama'a kashi biyu a je ga wancan bangare a faɗa musu wata magana da za ta sa su karkato a zo ga wannan sashi a faɗa musu maganar da za ta sa su karkato har dai Allah ya haɗa tsakaninsu kaga wannan shi ke gyara tsakanin mutane idan mutum ya yi wannan zai samu lada amma idan mutum ya zama ɓata wani zai yi a gaban wani to ya yi abin da ake kira fuska biyu wanda babu shakka haramun munafinci ne kamar yadda al'imamun nawawi ya faɗa haka ma in ka duba lisanul arab yana mujallar na takwas shafi na 248 ibnu manzur yana fassara kalmar zulwa jahaili mai fuskoki biyu ya ce wa huwal munafiku wannan munafiki ne duk mutumin da ke da fuskoki biyu ya je ga mutanen da ke adawa da juna yana nuna ma kowane sashi shi masoyinsa ne yana bata ɗaya sashin to wannan babu shakka munafiki ne har ma ya kawo maganar huzaifa binul yaman جعل حذيفة قلب المنافق الذي يأتي الكفار بوجه وأهل الإيمان بوجه آخر ذا وجهين حذيفة yana cewa aikin munafikai kenan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam munafiki zai taho ga musulmai ya nuna musu shi yana tare da su sannan ya je ga kafirai ya nuna musu yana tare da su wannan munafincin ana kiransa annifaqul mu'amala munafinci na mu'amala ba munafincin aqida ba munafinci ne amma ta sashin mu'amala ta sashin cuɗanya da mutane don munafinci iri biyu ne akwai munafinci mai girma akwai munafinci karami wannan ya tabbata a fahimtar masana magabata babu ko sabani a kai munafinci ba iri guda ba ne don haka alkur'ani ya mana ishara da kamar yadda ya zo cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari da arba'in النفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر وعلى النفاق الأصغر الذي هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات كلمة منافنشي أنا أمفاني لإتا توجن بيان mutumin da ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ya bayyana imani sai a ce wani munafiki ne saboda ya ɓoye kafirci ya bayyana imani haka ma mutumin da ya zamanto a mu'amalarsa akwai yaudara akwai ƙarya akwai ɓoye gaskiya shi ma ana amfani da kalmar munafiki a kansa amma akwai bambanci tsakaninsu don haka yasa ya ce wa ƙala gairu wahidin min salaf kufurin duna kufurin abubuwa guda uku kafirci ba iri guda ba ne kafirci iri biyu ne akwai babban kafirci akwai ƙaramin kafirci wa nifaqun kazalik nifaqun duna nifaqin akwai babban munafinci akwai karamin munafinci haka nan ma shirka shirkun duna shirkin akwai babban shirka akwai karamar shirka munafinci akwai babba akwai karami shirka akwai babba akwai karami kafirci akwai babba akwai karami wannan haka yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya yace fa idza abhara annahu mu'min wa abtana takziba idan mutum ya boye ya ɓoye ƙarya ya bayyana imani a zuciyarsa ƙarya ce amma a jikinsa fa ya nuna imani fa haza huwa nifaqul akbar wannan shine babban munafinci alladhi u'ida sahibuhu bi annahu fi darki al-asfal min an-nar don mutumin da ya mutu yana wannan wato munafinci din to Allah ya masa alkawari zai kasance a karkashin wutar jahannama Allah ka tsare don mutumin da zai ɓoye gaskiya ya ɓoye wato a zuciyarsa ƙarya ce amma a bayyane ya nuna mutane gaskiya ya nuna wa mutane shi mai imani ne alhali a zuciyarsa shi ba mai imani ba ne idan mutum ya mutu da wannan siffa yana kasancewa a wuta wa in abhara annahu sadiqun aw muwaffin aw aminun wa abtana al-kadhib idan mu'amala ce ta hada ka da mutum sai ya nuna maka cewa shi mai gaskiya ne mai amana ne masoyinka ne wa abtana al-kadhib wal gabra wal khiyana alhali a zuciyarsa makiyinka ne ya ɓoye maka ha'inci yana shirya ya yaudare ka a ɓoye amma a fili ya nuna maka wato shi mai gaskiya ne masoyinka ne to shi ma ana cewa wane ya yi munafinci amma kuma wannan munafincin haza huwa nifaqul asgar karamin munafinci ne baya fitar da mutum daga musulunci illa dai abinda ake cewa ya kun sahibuhu fasikan duk mutumin da ya zama yana da fuskoki biyu bai fita daga musulunci ba amma fasiki ne ana ce mar munafiki amma ba munafikin aqida bane munafiki ne ta mu'amala tunda munafiki ne ta mu'amala fasiki ne amma don an kira mai hakan da cewa munafiki ne ba laifi bane fa itlaqun nifaqi alaihi ma fil asli bi tariqi tawatu wa ala hadha fan nifaqu ismu jinsin tahtahu nawani don haka idan aka ce munafinci sunan jinsi ne na aiki a ƙarƙashin wannan munafinci din akwai nau'uka kashi biyu akwai babban munafinci akwai karamin munafinci babban munafinci shine mutum ya koye ƙarya a zuciyarsa ya bayyana imani idan ya zama ta sashin aƙida ne ta sashin addini to munafiki ne wannan shine babban munafinci wanda don mutumin da ya mutu yana kansa to babu shakka muku masa wuta ne Allah ka tsare mu amma ta wajen mu'amala fa shi yasa ake kiransa annifaqul mu'amala munafinci ta sashin mu'amala sau da yawa za ka ga mutum ya zo musamman kamar yadda muka ba da misali da zamanin yanzu zamani na siyasa da munafinci ake tafiya za a zo a nuna maka ai masoya ne gare ka makiya ne ga waɗancan abokan adawa saboda ana neman ka ba da wani abu ko dai matsayi ana neman mukami wurinka ko ko ana neman yardanka amma a zuciya ba a son ka a zuciya ba a son ka to wannan munafinci domin in ka nuna wa mutum a zahiri kai masoyinsa ne mai gaskiya a ɓoye kuma kai maƙiyinsa ne to munafinci ne illa dai wannan munafinci bai fitar da kai daga addini ba amma babu shakka mutum yana tare da siffa ta fasiki har zuwa mutuwarsa sai dai in ya tuba Allah ka tsare mu haka ibnu hazm ya faɗa cikin littafin sa al-fisalu fil milal wan nihal a mujallal na uku shafin 128 yana magana akan nau'uka na munafinci da nau'ukan kafirci da nau'ukan shirka da kuma ibn muflih a littafin al'adabu shar'iyya a farkon mujallad wato a shafi na biyar mujalladi na farko a nan an fi samun masu fuskoki biyu ta sashin masu mulki da mawadata an fi samun wannan siffa wato ta sashin masu mulki domin idan mutum yana mulki nan ne yake mu'amala da mutane wani zai yi kokarin isowa gare shi hanyar da zai iso gare shi shine ta bata makiyinsa ya zo gare shi aiwa ne mutumin banza makiyin kaɗin nan ajiya Allah ya kunyata shi shi kuma sai ya ji daɗi manzo Allah ya ce la ai bai kamata mai fuskoki biyu ya zama amini ba bai kamata kai ka rike shi ma masoyi ba bare ma har ka rike shi wanda zaka bashi amanar magana ko ka bashi amana ta dukiya ko ka bashi amana na mukami manzon Allah ya mana ishara a kalma takaitacciya da za mu gane wato yanda ya kamata mu zauna da mutane duk mutumin da zai zo ya ɓaci wani a gabanka manzon Allah ya ce bai kamata ka rike shi a matsayin mai gaskiya ba bai kamata ba saboda yana tashi yana barinka kai ne zai bata kuma a bayanka zamanin sahabbai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar wasu suke gaya masa inna nadkhulu ala amirina fa naqulu alqawla mukan shiga wajen shugaba mukan shiga wajen gwamnanmu saboda haka za mu faɗa masa maganar da zai yarda da ita maganar da za ta faranta masa rai fa idza kharajna qulna ghayrahu idan mun fita daga wajen wannan gwamna to ba irin maganar da muka faɗa masa ne za mu ci gaba da faɗa ba abdullah bin umar ya ce haka kuke yi yanzu kaga abdullah bin umar sahabi ne suna gaya mar ga irin zaman da suke da gwamnoninsu a wancan zamani za mu shiga wurin gwamna mu faɗa mar maganganun da za su faranta masa rai kuma haka ne idan kana babban mutum kana da mukami mutanen da za su zo gurinka da wuya ka samu mai faɗa ma magana da za ta ɓata ma rai da yawa waɗanda ke zuwa gurinka za su faɗa maka maganar da za ta faranta maka rai ne amma idan mun fita za mu faɗi magana saɓanin wacce muka faɗa masa abdullah bin umar ya ce kunna na uddu zalika ala ahdi rasulillahi minan nifaqi to a zamanin da manzo yake da rai mu sahabbai muna kirga abin da kuke yi a yau daga cikin nau'ukan munafinci lokacin manzo yana da rai ka shiga wurin mutum ka faɗa mar magana sabanin abin da za ka faɗa a bayansa nau'in munafinci hadisin yana sunan ibn maja sannan akwai riwaya ta yazid bin al-had wanda abdullahi bin umar ya haɗu da wasu mutane ne sun fito wajen marwan marwan bin al-hakam faqala min aina ja'a haula'i daga ina waɗannan suka suka taho wato sun fito daga ina ne abdullahi bin umar yana tambaya kazo sai mutanen suka ce kharajna min indil amir mun fito ne daga wajen gwamna mun fito ne daga wajen gwamna marwan kaza sai abdullahi bin umar ya ce musu wa kullu haqqin ra'aytumuhu takallamtum bihi lokacin da kuka shiga wajen gwamnan nan duk wata gaskiya da kuka gani kun faɗa wa antum alaihi kuma kun taimaka akan wannan gaskiya wa kullu munkarin ra'aytumuhu ankartumuhu sannan duk wani abu mara kyau da kuka gani tare da gwamna din nan kun kyamata kun gaya mar abin nan ba shi da kyau radattumuhu alaihi kun masa martani akan yanda yake mulki abin nan da ya aikata babu kyau kun gaya mar wancan abin da ya aikata mai kyau ne za ku ce maka mishi akai kun yi haka kalu da wallahi suka ce a ina za mu yi haka ai ba zai yiwu ba bal yaqulu ma yunkar wato idan mun shiga wurin gwamna marwan idan ya faɗi magana mara kyau idan muna gabansa ya faɗi magana mara kyau kulna sai mu ce kad asabta aslahaka Allah ka ka faɗi gaskiya ranka shi dade haka za mu ce mai idan muna gaban gwamna ya faɗi magana ta ƙarya ya mu ce gaskiya ka faɗa wato idan gwamna ya ce baki fari ne sai mu ce eh fari ne kal idan ya ce farin kuma baki ne sai mu ce wulo ba a canzawa to amma muna faɗa ne a gabansa mun san a zukatanmu ba gaskiya bane fa idza kharajna min indihi idan mun fito da mun fita daga kofar fadar sai mu ce katalabullah Allah wadaransa mu ne zai dauka wawaye duk abin da ya faɗa ƙarya yake ma azlamahu wa afjarahu wa yafi wannan zalunci wa yafi shi fajirci a shugabanni ba mu taba samun lalatacce irinsa ba amma kaga ba su faɗa a gaban shi ba a lokacin da suke gabansa abin da ya faɗa shine za su tabbatar shine sai Abdullah bin Umar ya ce kunna bi ahdi rasulillah mu sahabbai a zamanin manzo mun kasance na uddu haza nifaqan muna kirga wannan cikin munafinci liman kana hakaza duk wanda ke da irin wannan siffa to yana tare da siffa ta munafinci hadisin yana sahihul bukhari yana sunan ibn maja al musnad al imam ahmad sannan akwai hadisin sa wanda yake jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace masalul munafiqi kashatil a'ira munafiki misalin sa kamar akuya ce wato da take kai kawo tsakanin awakai garke biyu bainal ganamaini ta iru ila hazihi marra wa ila hazihi marra shi munafiki kamar akuya ce guda da take kai kawo tsakanin garken awakai kashi biyu wannan lokaci tana tare da wancan garke wancan lokaci kuma ta dawo ga wannan garke hadisin yana sahihu muslim kaga munafiki ba shi da matsayi guda shi munafiki ba kaifi ɗaya bane duk inda ka taba wato yana da kaifi saboda haka yasa manzo ya ce yana da fuskoki biyu idan ya tafi wajen waɗancan yana da fuska guda in ya dawo ga waɗannan ma yana da wata fuska wannan yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya tabbatar da cewa fuska biyu munafinci kuma ya dace da ayoyin alqur'ani kamar misali a suratul nisa ya aya ta 143 muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula waɗanda duk ke kai kawo tsakanin jama'a kashi biyu to suna tare da siffan munafinci to akwai aibu tare da wannan hali shi yasa al-Imam bukhari ya kawo hadisin sa yana da aibu kwarai akwai hadisin Ammar bin Yasir wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu wajhani fi dunya duk wanda ya kasance yana da fuskoki biyu a rayuwarsa na duniya kana lahu yawmal qiyamati lisana limin nari a ranar kiyama zai kasance yana da harshe biyu na wuta wanda ya tabbatar ya tabbatar da cewa masa wuta ne hadisin yana sunan abi dawud kitabul adab babun fi zul wajhain yana silsilatu sahiha hadisin 892 duk mutumin da yake da fuskoki biyu ya je ga wannan jama'a da wata fuska ya koma ga waɗancan da wata fuska to ya tabbata masa wuta ne sannan kuma a wutan ma yana da harshe guda biyu na wuta daidai irin yanayin harshensa a rayuwar shi ta duniya kamar yadda ya zo a sharhin hadisin cikin aunul ma'bud a mujallati na goma shafin ɗari uku da tisin da bakwai ma'ana ku annahu lamma kana ya ati ha'ula'i bi wajhin wa ha'ula'i bi wajhin ala wajhi al-ifsadi ju'ila lahu lisanani min nar tunda a duniya ya zama yana tafiya ga mutane da fuskoki daban-daban to shi yasa a lahira Allah ya bashi harsuna guda biyu na wuta kama kana lahu fi duniya lisanani inda kulli ta'ifa a duniya yana da harsuna guda biyu harshe da yake magana da shi a wajen waɗancan da kuma harshen da yake magana da shi a wajen waɗancan to sai Allah ya bashi harshen guda biyu a cikin wuta Allah ka tsare don haka in ka lura da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a nan kamar ishara ce gare mu don mutumin da zai zo ya ɓaci wani maƙiyinka idan ma har kana da maƙiyi wanda zai taho ya ɓaci maƙiyinka a gabanka ba masoyinka ba ne shi ne abin da mazan Allah yake karantar da mu duk wanda zai ɓata maƙiyinka a gabanka kar ka ɗauka masoyinka ne manzon Allah ya ce bai kamata ka riƙe shi amini ba tunda har ya iya ɓata wani a gabanka to zai iya ɓata ka a gaban wani shi yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani da yake sharhin wannan hadisin yace ma'lumun anna zil wajhaini huwa alladhi ya'ti haula'i bi wajhin fa huwa yunafiq wa yudahin mai zuwa ga mutane da fuskoki daban-daban wato yana da siffar munafiki yana kama da ruwa kalma'i ya talawwanu bi launi kulli ina'in ruwa ba shi da launi madaukinsa shine launinsa idan ka zuba ruwa a jar kwano sai ruwan ya zama ja in ka zuba ruwa wato a yalo kwanon da ke da launin ruwan kwai sai ya dauki launin ruwan launin madaukinsa wato shi ruwa haka yake sai sai ya zama kamar siffa ce ta munafiki yanayin da ya samu shi zai yi kokari ya saje da wannan yanayi annabi sallallahu alaihi wasallam illa abin da ya nuna mana tunda baka iya gane waye munafiki ba za ka gane ba tunda munafikin ba zai ce ma ni munafiki bane ta ya za a yi ka gane shi idan ya zo ya ɓata makiyinka a gabanka to munafiki ne wanda ya dace da ayar alqur'ani wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un a suratul baqara don haka bai dace duk mutumin da ya taho ya ɓaci wani to bai kamata ka gaskanta maganarsa ba bai kamata ka yadda da halayensa ba bai kamata har ma ka bashi mukami ba in ma mukamin yake nema mu karanta hadisi na gaba حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة بن الحجاج بن الوردي عن أبي إسحاق شعبة يا كربو حديث وجن أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن أبي الأحوص سننش أوف بن مالك الأشجعي yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abul ahwas abul ahwas yana cikin sahabbai masu daraja yana cikin waɗanda suka halarci fathu makka sahabi ne ya rawaito hadisi daga sahabi an abdullahi bin mas'ud kala abdullahi bin mas'ud yake cewa wato al'amu akhlaqil mu'min alfuhushu mafi muni daga halayen mumini wato shine a same shi da alfasha mafi muni daga halayen mumini shine a same shi da alfasha bai kamata mumini ya kasance yana da wato faɗin magana mara kyau ba magana mara kyau ita ce alfasha kamar yadda muka yi magana a wancan darasi idan magana ba ta da kyau da larabci ana kiranta alfasha amma albaza'atu shine batsa magana ce mai kyau amma ana gudun faɗanta kai kuma baka jin nauyin faɗa sai a ce wane yana batsa sai dai duk karkashin suna karkashin wato alfasha abdullahi bin mas'ud yana yana nuna mana cewa yana daga mafi munin halaye da za a samu mumini yana tare da su wato kai kokari ka tsare harshenka matukar kana da imani kai kokarin tsare harshenka idan aka ce al'amu kalma ce daga al'umu bi ma'ana addani'ul asli ash-shahihun nafsi kamar yadda masana lugha suka fassara wato idan aka ce al'amu akhlaqil mu'min mafi muni mafi kaskanci daga halayen mumini shine a samu yana da wato yana faɗan alfasha yana faɗin maganganu marasa kyau حديثي نقبة حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه محمد بن عبيد يا رويت حديث نقبة شيني عبيد بن أتبة الكندي قال سمعت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ناجي سيدنا علي بن أبي طالب الله يقارى مسيردا yana cewa lu'inan la'anuna Allah an ci masu tsinuwa kala marwan sai marwan da ya rawaito hadisin ya ce allazina yal'anuna nasa wato waɗanda ke la'antar mutane Allah an ce su mutumin da ya zama ya saba da tsinewa mutane to Allah ya tsine masa wannan hadisin yana da rauni hadisin yana da rauni sai ya kawo babi na 146 wanda shine yake magana akan tsinuwa din kanta abinda ake kira al-li'an mun riga mun yi magana a kai tsinuwa a baya amma ya kawo babin nan saboda ya nuna cewa tsinuwa ba ta cikin halayen kwarai ga mumini asali da larabci idan aka ce alla'anu ma'anansa a tardu wal iba'ad shine a kori mutum ko a nisantar da shi daga wani abu wannan shi ake kira al-li'an al-iba'adu min al-khairi nisantar da mutum daga alkhairi to sai dai yanda kalmar ta zo cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tana ɗaukar ma'anoni daban-daban kalma ta alla'an fa iza kanat la'anatu min Allah ta'ala fil akhirah idan aka ce Allah ya la'anci wasu a lahira to ma'anarta al'uquba wal azab wa tardu min rahmati idan aka ce Allah ya la'anci wasu a lahira to ma'anarta za su samu ukuba sannan ba za su samu rahamarsa ba a ranar tashin kiyama amma idan aka ce Allah ya la'anci wasu a duniya ma'anarta in qita'un min qabuli rahmatihi wa tawfiqihi ba za su sake karban muwafaka ta Allah ba idan aka ce Allah ya la'anci wasu to yana da wahala mutum ya samu dacewa da gaskiya wato Allah zai haramta masa samun shiriya Allah ka tsare mu idan a lahira ne aka ce Allah ya la'anci wani to makomarsa wuta ne idan kuma aka ce mutum ne ya la'anci wani fa fahiya bi ma'anar du'a alai wane ya la'anci wane ana nufin wane ya yi addu'a mummuna akan wane tsinuwa daga ɗan adam addu'a ce tsinuwa daga Allah kuma nisantar da bawa ne daga rahama idan a duniya ne a nisantar da bawa daga samun dacewa da shiriyar Allah idan a lahira ne a nisantar da bawa daga samun rahamar Allah amma idan dan adam ne ya tsinuwa sai a ce ai ya yi addu'a mummuna a kan wani in ka duba littafai da dama kamar al-mufradatu alfaz al-qur'an al-imam al-asbahani shafi na 741 lisan al-arab mujallad na goma sha uku shafi 387 da mu'jamu maqayis al-lugha na ibn faris a mujallad na biyar al-misbahul munir da sauran littafai da dama sun tabbatar da haka don haka kalma ta la'anta ma'anarta nisanta amma ya ta'allaka da waye ya faɗi kalmar idan Allah ne ya la'anci bawa to ana duba a ina ya la'anta idan nan duniya ne Allah ya la'anci bawa to wannan bawa bai samu shiryar Allah idan a lahira ne Allah ya la'anci bawa to wannan bawan bai samu rahamar Allah a ranar kiyama idan aka ce dan adam ya la'anci dan adam ana nufin ya yi masa addu'a Allah ya raba shi da wata rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala duka kalmomin suna da ma'ana kamar kashi guda shi yasa al-imam al-qurtubi a sharhin sahihu muslim inda ake kira al-mufhim lima ashkala min tarhisi kitabul muslim yace wa huwa fi shar'i al-bu'du an rahmatillahi ta'ala a ka'ida idan aka ce Allah an ciwa ne to an nisantar da shi daga rahamar Allah an nisantar da shi daga samun lada a ranar tashin kiyama saboda haka ba shi ba samun rahama ba shi ba samun aljanna sai dai azabar Allah a ranar tashin kiyama wannan shine tsinuwa amma ga kafiri kenan shi mumini fa idan aka ce Allah an ce shi a lahira to an rage darajarsa yana iya samun rahamar Allah amma ba zai kai martaba ta al'abraru ba ba zai kai martaba ta ƙarshe ta mutanen kwarai a ranar kiyama ba kamar yadda ibnu abidi ne faɗa cikin sharhu hashiyatihi مجلد نوك شافينا دريه دا قوم شاشدا فحديثي نقبا حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أم الدرداء ترويت حديث لقى أبو الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce innal la'anina la yakununa yawmal qiyamati shuhada wala shufa'a masu la'anta masu tsinuwa masu furta kalmar la'anta wato masu yawaita furta kalma ta la'anta ba sa kasancewa masu shaida a ranar kiyama kuma ba sa kasancewa masu yin ceto a ranar kiyama su wannan ya nuna cewa tsinuwa bai dace da musulmi ba kalmar tsinuwa ba ta dace da ainihin harshen musulmi ba اللهم حديث ينا صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب النهي عن لعن عن لعن الدواب وغيرها حديثنا دبو بيدا قريب يدا تسعين تقوص ينا المسند الإمام أحمد ينا سنن أبي داود واتو حديثنا ينا دلاباري زيد بن أسلم يبا دلاباري yace abdulmalik bin marwan da ɗaya daga cikin shugabanni da aka yi a zamanin farko zamanin tabi'ai kenan yana da wata hikima da yake yi yursulu ila ummi darda sai ya aika wa ummu darda ummu darda matar sahabi matar sahabi ce shine abu dardai matar sahabi kaga ita ma sahabiya ce sai ya aika wa ummu darda gayyata ta zo gidansa idan ta zo gidansa fatabitu inda nisa'ihi za ta kwana tare da matansa amma yana da wato yana da tambayoyi da zai mata ya tsado ha anan nabi sallallahu alaihi wasallam idan yana da bukatar wasu tambayoyi don ya san al'amura na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika yi mata waɗannan tambayoyi yana yana samun ilimi yana samun ilimi tunda ta zo wurinsa tana tare da matan shi tana gidan kaga ya samu wata dama na mata tambayoyi game da al'amari na addini to ana nan zaid bin aslam ya ce inna abdul malik bin marwan ba asa ila ummi darda wata rana sai ya aika mata yana bukatan ta zo gidansa sai ya aika mata da kaya bi an jafin min indihi darduma da wato abin da ya shafi labule masu tsada ya aika mata saboda haka ta zo gidan kamar yadda ta saba zuwa idan yana da tambayoyi falamma an kana za ta lailatin to wata rana da ta zo ta kwana a gidan nashi tare da matan shi cikin dare can sai abdulmalik bin marwan ya tashi fada a khadiba ya farka cikin dare sai ya kira mai masa hidima akan ya zo ya kawo masa ruwa ko wani abu haka fa ka'annahu abta alaihi sai ya zama yayi latti yayi jinkiri bai zo a kan lokaci ba shi wannan bawan nashi mai masa hidima din fala'anahu saboda haka sai abdulmalik ya la'ance shi abdulmalik bin marwan sai ya la'anci shi wannan mai masa hidima din Allah ya wadaranka Allah ya la'ance ka dan me na kira ka baka zo akan lokaci ba to ashe ummu darda ita kuma tana ji tunda ta zo gidan ranan tana tana tana gidan tana tare da matansa falamma an kana falamma asbaha lokacin da gari ya waye قالت له ام الدرداء sai ام الدرداء ita ce masa sami'tuka laila a daren jiya naji abin da kai ka kira mai maka hidima ya zo bai zo akan lokaci ba ya'ani hina da autahu lokacin da ka kira shi la'antahu sai ka la'ance shi to tun da dama kana kira na in zo gidan nan saboda ka samu fahimtar wasu hadisai na manzon Allah ne zan gaya maka na ji abu darda yana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la yakunu la'anu na shufaha wa la shuhada a yawmal qiyamah masu yawaita tsinuwa ba sa zama cikin masu ceto ba sa zama cikin masu shaida a ranar kiyama na ji manzon Allah ya faɗi haka kaga ya samu karuwa nan ma domin ta yiwu da bai yi tsinuwar ba ta yiwu da bata kwana gidan ba da bai samu wannan hadisin ba to babu shakka wannan yana nuna aibu na yawaita tsinuwa dalili kuwa saboda a ranar kiyama daraja biyu ne a filin hisabi musulmi ya fi samu a kai na ɗaya shine a kira ka kai shaida idan har aka kira ka kai shaida a ranar kiyama to akwai albishir gare ka cewa makomaka za ta yi kyau na biyu sannan a baka damar ka yi ceto ya nuna cewa ka samu karbuwa wajen Allah abubuwa guda biyu din nan wanda bai samu karbuwa wajen Allah ba ba zai samu damar yin su ba ba za ka yi shaida ba sannan kuma ba za ka yi ceto ba saboda Allah kan ba da dama ga wasu bayi su yi ceto ba annabawa kadai ba mutane ɗaiɗaiku su ma akan ba su dama su yi ceto a ranar kiyama amma duk mutumin da ya saba ma kansa da tsinuwa to bai samun waɗannan mukamai guda biyu masu daraja ba zai samu mukami na shaida ba ba zai samu mukami na yin ceto ba al-imam an-nawawi da yake dama hadisin yana sahihu muslim sharhu sahihi muslim juz'i na 16 shafin 148 yace fihi zajr an la'ani kaga wannan hadisi na ummu darda yana tsawatar mana game da wato al'amari na yawaita tsinuwa wa anna man takhallaqa bihi la yakunu fihi hadhihi sifatul jamila duk mutumin da ya mai da tsinuwa ta zama al'adarsa dabi'arsa domin akwai mutumin da ba zai iya magana ba sai ya sai ya kawo kalmar tsinuwa sai ya kawo kalmar la'anta to idan mutum ya saba wa kansa da wannan ya haramta wa kansa samun waɗancan mukamai masu daraja a ranar kiyama li'anna la'anata fi du'a'i yuradu biha al-ib'ad min rahmatillah ta'ala me ya tsinuwa nisantar da bawa daga rahmar Allah to idan kuwa ka saba tsinuwa ga a rayuwarka to ya za a yi a ranar kiyama kuma kai ceto tunda kai ka nisantar da bayan Allah daga rahmar Allah a duniya idan ka ce Allah tsine mawa ne kaga kana cewa Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa to ya za a yi a ranar kiyama kuma ka ce ma Allah kana so ka jawo wani zuwa ga ya kusanci rahamar Allah saboda haka sai zama kamar tukka ne da warwara Allah ba zai baka wannan damar ba irin wannan addu'a ba ta dacewa ga musulmi saboda abinda alkur'ani ya karantar da mu su musulmai abinda ya ce mana shine at-ta'awun 'alal birri wa taqwa bi ma'ana muminai an kira su su ringa hada kai su rika haɗa kai akan abin da zai zama aiki ne na kwarai da kuma tsoron Allah hadisin manzo ya ce mana su muminai ya kamata su kasance kalbuniyan ya shuddu ba'abuhu ba'aba sashi ya zama yana karfafa ma sashi a wata riwayar manzon Allah ya ce kal jasadil wahid muminai ya kamata su zama kamar jikin mutum daya a wani hadisin manzon Allah ya ce al mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mumini yana so ma dan uwansa abin da yake so ma ransa to amma idan ka ce Allah ya tsine mawa ne kuma musulmi ne kaga ya zama ka warware duk abubuwan nan da alkur'ani ya karantar da mu da waɗannan abubuwa na siffofin muminai waɗanda manzon Allah ya karantar da mu shaida da aka ce za a yi a ranar kiyama shaida ne da mabiyan annabi za su yi sallallahu alaihi wasallam mabiyan manzon Allah za su yi shaida wannan irin shaida za su yi shine za su yi shaida ga annabawa na farko idan an tambaye annabi nuhu alaihi salam ka isar da sako zai ce ya isar ina shaida zai ce mabiyan manzon Allah ku musulmai ya za a yi ku ba da shaida annabi nuhu alaihi salam ya isar da sako idan za a kira mu mu ba da shaida sai a ce banda wanda ya saba tsinuwa a duniya shi banda shi domin yanzu ana tabbatar da isar da manzancin annabi nuhu saboda wasu mutane su samu rahamar Allah shi ko wanda ya saba da tsinuwa a rayuwarsa dama ya kore mutane daga rahamar Allah ba shi da kuma damar da za a kira shi a yau ya kusantar da wasu bayi ga rahamar Allah haka ma ceto domin ceto ceto wasu ne daga azabar Allah to kai a rayuwarka ka nisantar da mutane daga rahamar Allah ta ya za a yi a baka wannan dama na ceto saboda haka yasa babban hadari ne kwarai حديثي نقبة حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال anil ala ibn abdurrahman wannan malami al'ala ibn abdurrahman yana daga cikin malaman al'imamu malik allah maɗaukaki musu rahma babban malami ne an abi ya karɓo hadisin daga babansa shine abdurrahman bin yaqub maula al-khuraqa shi kuma fa ya karbo an abi huraira sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace la yanbaghi lis-siddiqi an yakuna la'anan baya kamata ga siddiq ya kasance mai yawaita tsinuwa baya kamata ga siddiq abubakar as-siddiq bai kamata ga abubakar as-siddiq ya kasance mai yawan tsinuwa ba حديث ينا صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب النهي عن لعن الدواب وغيرها حديث يندو دا قريب يدا تسعين دا بقوي واتو الإمام النووي شرح حديث yace la yanbaghi lisiddiqin an yakuna la'anan a wani lafazi ko la yakunu la'anun shufaha kamar yadda hadisi ya gabata ba wai ana nufin cewa sayyidina abubakar baya tsinuwa ba yawaita tsinuwa ake nufi saboda kalmar ta zo la'anan kaga ta zo da siga na at-taksir la'anan bai kamata ga abubakar as-siddiq ya zamanto mai yawaita tsinuwa ba bai kamata ga wanda ya cimma martaba ta siddiq ya zama mai yawan tsinuwa ba walam yakul la'inan da an ce la yanbaghi lis-siddiq an yakuna la'inan to da za a ce bai kamata a samu ko da sau ɗaya sannan abubakar ya yi tsinuwa ba amma idan aka ce la'anan me yawaita tsinuwa shine abin da ba a so tsinuwa tana iya halatta yawaita tsinuwan shine aka haramta yawaita tsinuwan shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta saboda a cikin alkur'ani akwai wuraren da Allah da kansa ya la'anci wasu mutane saboda haka dan Allah an ci waɗannan ba laifi ba ne amma yawaita tsinuwa a maganganun mutum shine abin da shari'a ta hana hadisi na gaba حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش شين سليمان بن مهران سليمان بن مهران عن أبي ظبيان شين حسين بن جندب الكوفي عن هزيفة بن اليمان قال Huzaifatu bin Liyaman ya ce matala ana qaumun qab babu mutanen da za su yi majuna tsinuwa sam illa hukka alaihimul la'na face wannan tsinuwar ta tabbata a kansu wato duk sa'ilin da aka samu jama'a kashi biyu wannan yace Allah tsine maka wancan yace Allah ya tsine maka to ɗayan su tsinanne ne ɗayan su tilas tsinuwar Allah sai ta sai ta auku a kansa matukar an jawo kalmar la'anta to ba ta tafiya ba ta faduwa a banza ita kalma ta la'anta in dai aka jawo ta to sai ta samu wurin da ta sauka Allah ka tsare mu kaga ya dace da hadisin ummu darda akwai wani hadisin da ta ruwaito har yanzu daga mijinta shine abu darda radiyallahu anhu ya qul qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce innal abda idza la'ana shay'an sa'idatil la'natu ila sama idan mutum ya la'anci wani abu ita wannan la'anta tana hawa sama idan mutum ya la'anci abu la'antar tana hawa sama fato gulaku abuwa bu sama idunaha kafin ta iso sama za a kukkulla kofofin sama saboda ba mahallinta bane ba mahallinta bane summa tahbitu ila al-ardi sai wannan kalma ta la'anta ta sauko ta gangaro kasa tunda bata samu wurin shiga ba a sama fatugulaqu abwabuha dunaha a tattoshe kofofi na kasa ba inda za ta kutsa to sai dai ta yi shawagi tsakanin sama da ƙasa kenan sun mata a kudu yaminan wa shimala ta rika yin dama hagu tana neman inda ya dace ta sauka fa'iza lam tajid masagan idan ba ta samu wurin kutsawa ba raja'at ila qa'iliha sai ta dawo ga wanda ya faɗa kai da kai la'antan sai la'antan ta dawo kanka don ba dai za ta tafi haka ba ita la'anta in dai an yi ta to sai ta sauka wannan magana ta huzaifa bai jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma ta dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Darda ya rawaito yana sunan Abi Dawud hadisi ne ingantacce hadisi ne mai kyau yana sahihul jami'i sagir hadisi na 1672 to don haka yasa ita la'anta bai dacewa mutum yayi sai fa idan akwai tabbacin Allah ya la'anci wannan idan Allah ya la'anci wani abu babu laifi dan ka la'ance shi idan manzon Allah ya la'anci wani abu babu laifi dan ka la'ance shi amma la'antar da suka zo cikin alkur'ani da kuma la'antar da suka zo cikin hadisan manzon Allah la'anta ne da suka ta'allaka da siffa ba ainihin mutane ba kuma inda za ka kirga wuraren da Allah ya la'anta da kuma wuraren da annabi ya la'anta an ce sun kai tamanin daidai tsakanin alkur'ani da hadisan manzon Allah inda Allah ya la'anci wani abu ko manzo ya la'anci wani abu sun kai wuri tamanin in ka lura gaba ɗayansu inda za ka tara su za ka samu akasari ana la'antar siffa ne ba ainihin mutum ba siffa ake la'anta ba ainihin mutum ba بأموم الوصف لا بخصوص الشخص إن كدوب الزواجر نا ابن ابن حجر الهيتمي لتاهن يربو جاء كان الكبائر مجلد النبي شافي ناس تندايا دا فيض القدير نا الإمام المناوي شرح جامع صغير مجلد النبي شافي نا 267 مثالي yanda ake la'antar siffa ba mutane ba a suratul bakara aya ta 89 fa la'anatullahi alal kafirin Allah tsinuwar Allah ta tabbata akan kafirai ai ba kira sunan wani ba kafirai aka ce kaga wannan siffa ce Allah ya la'anci kafirai babu laifi don ka ce Allah ka la'anci kafirai baka ayyana wani ba haka kuma a suratu hudu aya ta goma sha takwas ala la'anatullahi ala zalimin tsinuwar Allah ta tabbata ga azzalumai kaga nan ma ba mutum guda aka kira sunan shi ba an ce a tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalumai don haka duk wanda siffar zalunci ta tabbata akan shi wannan tsinuwa tana hawa kansa idan kuma ka dawo ga suratu ali imran aya ta 61 inda ake magana akan mubahala summa nabtahil fa naj'al la'natallahi alal kazibin mu yi addu'a mu roki Allah tsinuwarsa ta sauka akan makaryata kaga ba a kira sunan wani an ce makaryaci bane illa dai an ce Allah ya la'anci makaryata to irin haka dan ka la'anci aiki ba a cewa kayi laifi amma la'antar mutum a ayyane shine wanda malaman sunna suke tsawatarwa Allah ya la'anci makaryata Allah ya la'anci kafirai Allah ya la'anci azzalumai wannan don ka faɗa ba laifi baka kira sunan mutum guda ba misali a littafin al'adabu shar'iyya na ibn muflih a mujallar na farko shafin 336 yaron al-imam ahmad bin hanbal yaron al-imam ahmad bin hanbal ana kiransa salihu bin ahmad yama babansa tambaya shine al-Imam Ahmad bin Hanbal yace ayi ukhazul hadis an Yazid shin za a karbi hadisi wurin Yazid dan Muawiya wanda a zamanin sa ne aka samu ta'adi mai yawa daga cikin ta'adin har da kisan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Husayn za a karbi hadisi daga wurin shi zai yi a karbi hadisi daga Yazid bin Muawiya faqala sai al-imam ahmad bin hanbal ya ce la ba za a karba hadisi wajen yazidu ba dan ka'idar hadisi ana karba ne daga wurin mai amana mai shaidar kwarai wala karama awalai sahu fa'ala bi ahli madinati ma fa'ala ko ba yazidu da kake faɗa shine wanda ya ta'adi ga mutanen madina ba wanda a zamanin sa aka samu kisan jikan manzon Allah yaron yace shi nake ne yace to ya za a karba hadisi wurin shi wakilul ya ce to inna aqwaman yaqulun a yanzu haka akwai waɗanda ke cewa inna nuhibbu yazida mu muna son yazid kuma musulmai ne sai shi babansa al-imam ahmad bin hanbal ya ce wa hal yuhibbu yazida man yu'minu billahi wal yawmil akhir yanzu har za a samu mai imani da Allah mai imani da ranar ƙarshe ya ce yana son yazid din nan wanda a zamaninsa aka kashe jikan manzon Allah kaga al-imam ahmad baban salih yake gaya mana har zai yiwu a samu mai haka saboda ya samu shaida mara kyau faƙila lahu sai aka ce to awala nal'anhu me zai hana mu ringa la'antarsa me yasa kai baka la'antarsa al-imamu ahmad sai ba shi amsa ya ce mata ra'aita abaka yal'anu ahada tun da ka girma gidan nan har zuwa yau gaya min rana ɗaya da kaga babanka ya tsine ma wani dan adam wato yana nuna cewar aqida ta ahlus sunna baka la'antar mutum ka ayyana shi la' ba ka la'antar mutum ka ayyana shi sai fa idan ya tabbata cikin alkur'ani ko a sunnar manzon Allah an la'ance shi an ayyana shi me dalili saboda malamai suna cewa baka san ƙarshen rayuwarsa ba tsakaninsa da Allah sakan na ƙarshe na rayuwarsa baka da sirrin wannan tana yiwuwa ya nemi gafaran Allah ba ka iya sanin sirrin da ke tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala in ka la'ance shi ka la'anci wanda ka jahilci ƙarshen rayuwarsa domin babu mai sanin sirri tsakanin bawa da Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala in ka duba majmu'u fatawa mujallar na shida shafin 511 majmu'a ake tambayar ibnu taymiya yana ba da labari ya ce wani ya min tambaya fi masu alali daga cikin tambayoyin da ya min ya ce min ma ta kudu da fi yazid me za ku ce game da yazid bin muawiya fakultu sai na ce masa la nasubbuhu ba mu zagin yazidu wa la nuhibbuhu kuma ba ma san shi ba ma san shi kuma ba mu zagin shi fa inna lam yakun fa innahu lam yakun rajulan salihan fa nuhibbuhu wa ya kamata musulmi ya so shi shine mutumin kwarai to yazid ko ba mutumin kwarai bane wala wa nahnu la nasubbu ahadan min almuslimina bi ainihi aqidar ahlus sunna ita ce ba a zagin mutum a ayyana shi saboda haka yasa ba za mu zage shi ba ba za mu la'ance shi ba fa qala sai mai tambayar ya ce ma ibnu taymiya afala tal'anunahu me yasa ba za ku la'ance shi ba amma kana zaliman shin bai yi zalunci ba amma qatal husain ba zamanin sa aka kashe al-husain jikan manzon Allah ba فقلت سينتي مسا نحن إذا ذكر نحن إذا ذكر الظالمون إذا أكا أنبتي الظالمين مو أهل السنة كمر الحجاج بن يوسف وأمثاله كمر يزيد abinda muke cewa ba za mu ce Allah ka la'anci Hajjaj ba ba mu cewa Allah ka la'anci Yazid sai mu ce ala la'natullahi ala zalimin Allah ka tsine ma azzalimai don haka idan sun yi zalunci sun shiga wannan tsinuwa amma dai ba za mu kira sunan kowa ba wala nuhibbu an nal'ana ahadan bi ainihi mu ba ma san mu la'anci wani mu kira sunansa wa kad la'anahu qaumun min ulama amma hatta cikin ahlus sunna akwai waɗanda sun la'ance shi din kuma suna da nasu dalilai wa hada mazhabun yasubu fihi al-ijtihad akwai kokarin fahimta na kowane malami amma dai akasarin masana sunna a tarihi abinda suke cewa ba a la'antar mutum sai ya tabbata a ayar alkur'ani ko a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah an ce shi to wannan shine mafi dacewa amma kamar kisan Husaini da kake faɗa mu ahlu sunna da'iman abinda muke cewa man qatalal Husain duk wanda ya kashe jikan manzon Allah aw aana ala qatlihi da wanda ya taimaka aka kashe jikan manzon Allah aw rafiya bi zalika da wanda ransa ya masa daɗi lokacin da aka kashe jikan manzon Allah fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in mu abinda muke cewa tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane su tabbata akan su baki daya kuma ma muna cewa la yaqbalu Allah minhu sarfan wala adla Allah bai karban farillan mutum bai karban nafilansa idan har yayi farin ciki da ta'addanci da aka yi ma jikan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wannan dalilin kasancewar tsinuwa tana da hadari shi yasa al-Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin tsinuwa tana da hadari wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina abubakar la yanbaghi lis-siddiq an yakuna la'anan baya kamata ga abubakar as-siddiq ya zama to mai yawan tsinuwa abinda huzaifa yake cewa ma tala ana qaumin qatta illa hukka alaihim la'ana babu mutanen da za su yi tsinuwa ma juna face tsinuwan nan ta tabbata akan ɗayansu su abin da ya fi dacewa ga musulmi shine addu'an shiriya ga dan uwa ba ya saba ma kansa Allah tsine ma wani Allah wadaran wani la wannan bai dace da musulmin kwarai ba babi na 147 malla ana malla ana abdahu fa a'taqahu shine bayanin hadisin da muka karanta a baya baya din nan wanda ya la'anci bawansa sai ya yanta shi حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه يزيد بن المقدام يا كربو حديثي دغ بابانسا شيني المقدام بن شريح عن جده شي كما يا كربو دغ كاكانسا شيني شريح بن هاني صاحب سيدنا علي بن ابي طالب الله يقرا masa yarda شريح بن هاني يا زونا تاره سيدنا علي بن ابي طالب يا رويتو حديثي دغ صحابي كما سو عائشه الله يقرا mata yarda قال شريح بن هاني صاحب سيدنا علي دنا يتي أخبرتني عائشة عائشة تابان لباري ما ترمى أيكي صلى الله عليه وسلم anna ababakarin la'ana ba'da raqiqihi sayyidina abubakar ya la'anci wani daga cikin bayinsa ar-raqiq bayi wani daga cikin bayin sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya la'ance shi فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتشي يا أبا بكر اللعانين والصديقين masu tsinuwa kuma su zama siddiƙai wajen Allah manzon Allah ke tambaya sai na abubakar kalla manzon Allah ya ce ina wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da mahalicin ka'aba ba za su haɗu ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba sau ɗaya ya faɗa ba marratai na au salasa manzon Allah ya faɗa sau biyu ko sau uku kaga hankalin sai na abubakar zai tashi ya za a yi abu biyu ya haɗu ka zama siddiq kuma ka zama la'an mai yawan tsinuwa kuma mai yawan gaskanta manzo idan dai kana yawaita gaskanta manzo to ko ba za ka nisanci tsinuwa saboda ana kiran shi as-siddiq saboda ya fi kowa yawaita gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar bai taba jinkiri ba a duk sa'ilin da manzon Allah ya iso da wani sako daga Allah da manzo ya ce wannan daga Allah ne sai na abubakar yana karba babu shakka wannan dalili ya samu wannan martaba ta as-siddiq manzon Allah ya ce ya za a yi wanda ya samu shaida na mai yawaita gaskanta manzo ya zama kuma ya samu shaida na yawaita tsinuwa ba za su haɗu ba shi yasa ya ce kalla wa rabbil ka'aba ba za su haɗu ba yana rantsuwa da mahalicin ka'aba marratai na au salasa sannan abubakar da ya ji bai ce komai ba fa a'ataka abubakarin yawma izin ba'da raqiqihi a wannan rana sayyidina abubakar ya yanta wasu daga cikin bayinsa sai da ya yanta bayin sun maja'a ila nabi sannan ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce ma manzon Allah la a'udu ba zan sake ba ya rasulullah kuma bai sake din ba hadisin yana kitabu du'a na al-imam tabrani hadisi na 2082 yana sahihu targhib mujallal na shafin 286 akwai hadisin jurmuzul hujaini wanda yake kama da wannan riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yarda jurmuzul hujaini shi ma sahabi ne yace na roki annabi sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullahi ausini ya ma'aikin Allah kamin wasiya ƙala sai mazan Allah ya ce masa usi ka Allah ta kuna la'anan ina maka wasiya kada ka zama mai yawaita tsinuwa hadisin yana musnad al-imam ahmad da kuma littafin tarikh al-kabir na al-imam al-bukhari yana sahih al-jami' sagir hadisi na 2542 kaga kenan wadannan hadisai suna kyamatar mana yawaita tsinuwa wannan yasa ahlus sunna ba su kaunar yawaita tsinuwa saboda waɗannan hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo babi na gaba babi na 148 at-tala'unu bi la'nati Allah wa bi ghadabi Allah wa bin nar wato la'antar juna ta amfani da tsinuwar Allah ko fushin Allah ko kuma azabar wuta amfani da kalmomi uku dinnan ko dai tsinuwar Allah ko fushin Allah ko azaba ta wuta babu kyau a samu yana fitowa daga bakunan musulmai ba a so حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن سمرة بن جنادة بن جندب السوائي عند سمرة بن جنادة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتلاعنوا بلعنة الله ku daina tsine ma juna da tsinuwar Allah ku daina amfani da kalmar tsinuwar Allah ku Allah tsine ma wani Allah wadaran wani annabi ya ce ku daina sallallahu alaihi wasallam wala bi ghadabillah ku daina amfani da jawo fushin Allah akan wani kai dai Allah ya fushi da kai la ba kyau wala bin nari ko kai mutum addu'a Allah ya masa azaba da wuta ko da yake hadisin yana da rauni amma malamai suna cewa walahu turqun mursala yana da wasu hanyoyi da dama waɗanda ake ganin hadisin yana da kyau in ka duba silsilatu sahiha hadisin 893 hadisin yana sunan abi dawud kitabul adab babu la'ani da kuma sunan tirmizi kitabul birri babu ma ja'a fil la'na babi na karshe babi na 149 la'anil kafir babi game da la'antar kafiri waɗancan duk bayanai da aka yi akan la'antar musulmi ne to shin kafiri daidai ne ka la'ance shi shine al-imam bukhari ya kawo babin nan ya barka da amsa ga dai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن كيسان اليشكري عن أبي هازم أبو هازم شيني وان يرويتو دقى أبو هريرة سنان سلمان مولى عزة الأشجعية akwai kuma abu hazim wanda ya ruwaito hadisi daga sahal bin sa'adin as-sa'idi wato idan kana karanta hadisai zaka tarar da abu hazim abu hazim zaka dauka mutum guda ne alhali ba ɗaya bane wannan abu hazim din wanda ya rawaito hadisi ne daga abu huraira saboda hadisin nan an abi hazim an abi huraira abu hazim din nan sunansa salmanu akwai kuma wani abu hazim wanda ke ruwaito hadisi yana karbo hadisi daga sahal bin sa'adin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiransa abu hazim az-zahid madani sunansa salama bin dinar shahararren tabi'i ana bi huraira qala qila ya rasulullah an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ud'u allaha ala al-mushrikina ka roki allah ya hallaka kafirai mana qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa inni lam ub'ath la'anan ni ba a aiko ni in zama mai yawaita la'anta ba walakin bu'istu rahma sai dai an aiko ni ne in zama rahama ga duniyar baki ɗayanta kaga wannan amsa ce gare ka hatta kafiri inda hali karka la'ance shi don baka da wata riba don ka la'ance shi sai dai fa idan zaka la'ance shi ne ta siffa ba ta ayyana shi ba kamar yadda muka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani ya faɗa a cikin Alƙur'ani ya la'anci kafirai an samu wurare da ya la'anci azzalumai kamar misali a suratul baqara aya ta 89 fala'natullahi alal kafirin la'antar Allah ta tabbata akan kafirai don ka ce Allah ka tsine ma kafirai ba laifi bane amma ka kira sunan kafiri ka ayyana shi ka la'ance shi shine abin da ba a so saboda waɗanda suka roki annabi yayi ma kafiran addu'a su ne mutanen ta'ifa lokacin da ya zamanto an samu matsala tsakaninsu da musulmai suke cewa ya rasulullah kai addu'a Allah ya hallaka su mana sai manzon Allah ya ce a'a ni ba a aiko ni don in zama mai yawan la'anta ba domin idan da ya la'ance su a gurin kaga ya ayyana kafirai ya la'anta manzon Allah bai ayyana kafirai ya la'ance su ba walakin bu'istu rahma sai dai an aiko ni ne in zama rahama ga duniya kamar yadda ya zo cikin ayar alqur'ani hadisin yana sahihu muslim kitabul birri was sila hadisi na 2599 yana silsilatu ba'ifa karkashin hadisi na 3220 wannan yana nuna cewar la'anta gaba ɗaya bata dace da harshen musulmi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai kuma ya gafarta mana kuskure Allah madaukake sa albarka cikin karatu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك